الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي بيوغ وتنجمال الآخرة jira 1447 wanda ya daidai da 23 watan 11 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na hudu a wannan littafi da ya shahara da ƙawa'idi al'aƙa'idu tauhidiyya ko ƙawa'idu tauhidi wasu salati To a darasin da ya gabata an tsaya ne ƙarshen bayani game da wasu sifofi da ya kawo waɗanda su al'asha'ira suke kiransu da allawazim. Allawazim a saboda kishiyoyinsu suna lizimta ga Allah. bisa ga yadda su suke kudurcewa su al'asha'ira ɗin. To ya kawo su suma guda biyar na fiyul garabi wa na fiyu wujubil fi'ili wa na fiyu ta'asiri bi kuwatin wa na fiyu ta'asiri bi taba'in wa hudusul alami. To wannan su suke kira da sifofi lawazimai guda biyar. wanda sharhinsu ya gabata yanzu a bayan waɗannan sifofi da ya ambata tun daga na farko alwujudu har zuwa kan waɗannan in ka haɗa za su baka sifofi ashirin kenan da biyar yanzu kuma zai kawo kishiyoyinsu su alasha'ira da suka ƙirƙiro waɗannan sifofi a hankalce ba wai a dogara ga wani nassi na naƙali ba to kuma kowace sifa sai da suka sama mata kishiya kowace sifa sai suka ce ga kishiyarta saboda haka yanzu duk sifar da suka kawo to akwai ta kuma akwai kishiyarta akwai abin da ake nema gare ka ga sifar akwai kuma abin da ake nema gare ka ga kishiyanta to su kishiyoyin dalilin sai suka ce wai hankali ya nuna rashin kore su ga Allah to jingina ma Allah na ƙasu ne to kuma jingina ma Allah na ƙasu wannan mustahilun mustahilun fil aqali abu ne wanda yake ya koro a hankali a ce wai a jingina ma Allah ta waya to wannan shine dalilin su eh to amma amsar da za a ba su a nan shine su sifofin karan kansu tunda dama ba ku tabbatar da su da dalili na naƙali ba to kaga kishiyoyinsu ma ai ba za su tabbata ba tunda sai abu ya tabbata sannan kishiyarsa zai tabbata in abu bai tabbata ba za a sama masa kishiya ba ko ba haka ba ba kara mata to ba a maganan matarka tana da kishiya eh ko ba haka bane to ka gani aure ma bai aure bai kuma ana magana wai kishiyar matar shi to kaga ai ba zai yi ba To waɗancan sifofin gaba ɗaya guda ashirin da biyar dukansu su alasha'ira sun tabbatar da su ne a ƙalan ba na ƙalan ba tun da dama mun faɗa cewa al'ilahiyat a wurinsu ba a aiki da nassi ba a zancen Allah ya ce annabi ya ce a can kawai dai hankali ake abin nan iya waɗanda ake dogara da nassi su ne assam'iyat da suke kira da algaibiyat kamar al'amuran da suka shafi lahira wuta da aljanna hisabi siraɗi da makamantansu to su waɗannan sun yadda a yi amfani da nassi suka ce wai saboda a su labari ne aka bayar kuma tabbas ɗin abubuwan akwai su kuma aka ɓoye su sai aka ce musu to ai shi ma Allah gaibi ne eh ko ba haka ba shi ma ai gaibi ne ai tunda ko kun gan shi ne to yadda ya bayanin waɗancan abubuwa ai haka ya bayanin kansa to kaga wannan duk tifka da walwala ce duk sanda mutum ya bar gaskiya sai ya taba ganganu ana samun tifka da walwala kai Allah ya kyauta to shine yace a intahat sifatul wajibatu fi haqqihi ta'ala ko dan mun ka tsaya to zamu tashi adudadu sifatul wajibati kishiyoyin waɗancan sifofi wajibai da suka gabata guda 25 yanci adudadu jam'u diddin ne ana nufin kishiya shine kishiyan abu to za a kawo kishiyoyinsu fi haƙƙihi waɗanda suka wajaba ga haƙƙin Allah su waɗancan sai ce wahiya to su ne ga su kamar haka a na farko al'adamu rashi mustahilun anillahi ta'ala shi rashi korare ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba a jin gina ma Allah rashi a ce ga lokacin da ai za a rasa Allah to sai suka ce hazihi ita wannan sifa ɗin ta al'adamu hiya diddun nafsiyati ita ce ainihin kishiyan nafsiya wanda ya ambaci an alwujudu sai ce wahiyan nafsiyatu da alwujudu da an nafsiyatu duka abu ɗaya ne eh mun faɗa suna da saɓani wasu ce alwujudu wata sifa ce ƙari akan zati su al'asha'ira kenan wasu kuma daga cikin suka ce a'a alwujudu zatin ake nufi shi yasa ya fassara ta da annafsiya annafsiya shi kuma nisba ne zuwa ga annafsu annafsu shi kuma da ma'anar azzatu zatullahi al'aliyya zatullahi al'aliyya to anan sai zamo shi malam mai kawa'idi ya yi tifka da walwala a farko da ya zo alwujudu ya nuna alwujudu din a kamar ba wani sifa ba ne ƙari akan zati duk da kuma ya nuna cewa sifa ce tunda ya ce zai kawo sifofi amma ce wadda ya wahiyan nafsiya to wannan yana kore cewa alwujudu din kamar ya karkata ne ga su a malaman asha'ira ɗin da ke ganin cewa alwujudu ɗin ba sifa ba ce ƙari akan zati tunda shi zati ba za a ce sifa ba ne ba zai yi ba an gane? to kuma nan da ya zo wajen kawo kishiya sai ce kuma a ga kishiyarta kuma sai ce al'adabu to kuma sai ya tabbatar da cewa ita dai alwujudu ɗin da sifa dai ce shi yasa gashi har ta samu kishiya dan an ce alwujudu ana nufin ita ce zati to zatin Allah na da kishiya ba za a ce zatin Allah na da kishiya ba sai dai kishiyoyi ma alloli da ake da wasu ke sassaka masa ko to kuma ba zai yi a ce kishiyan zatin Allah ya zama al'adamu ba sai dai a faɗi irin su allata da al'uzza da makamantansu eh to kaga shi dai ƙarshe dai ya tabbatar da cewa alwujudu ɗin sifa ce an gane sifa ce illa dai kawai faɗan da ya cewa wahiyan nafsiya to shi ne da ɗan gyara don su masu cewa wahiyan nafsiya to suna nufin alwujudu ɗin ba sifa ba ce za'ida an zati a'a suna nufin alwujudu ɗin ita ce annafsiya annafsiya kuma ana nufin zatin Allah zatin Allah shi kuma ba sifa bane sai ce wata liha adadadu salbiya to kishiyoyin a salbiya suna biyowa bayan ita wannan sifa ta al'adamu da ya ce ta koro ga Allah to su ma ahlus sunna wal jama'a suna kore ma Allah rashi an gane yawwa amma shi Allah bai sifanta kan bai ce ma kansa bai sifanta kansa da alwujudu ba an gane ballantana ka ce a'a to dole da sai an kirkiro mata kishiya an ai da ka ce Allah samamme ne to shikenan tabbatar da samuwar ya kore rashi ya kore rashi to ko baka ambaci al'adamu din ba karkashin tabbatar da alwujudu din ka kore rashi eh kaga kenan ba buƙatar ma a kirkiro ta sifa a ce a ai ga ta ita ba sunanta al'adamu to wata liha adadadu salbiya kishiyoyin siffofi salbiyai suna bi mata baya eh wanda asalbiya muka ce nisba ne zuwa ga asalbu asalbu shine tube abu idan ka cire hula ga kanka ana cewa an yi kayi salbu in ka cire riga daga jikinka ana akan ce kayi salbu an gane to mun faɗa can cewa dalilin da yasa suka kira su da salbiyai saboda suna ainihin cire kishiyoyinsu ga Allah e, suna tunkuɗe kishiyoyinsu ko laziminsu ga Allah maɗaukakin sarki wahiya to su kishiyoyin na salbiye suna alhudusu faruwa a ce ga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara to mustahilun kurare ne anillahi ta'ala daga Allah maɗaukakin sarki eh wannan shi ma haka ne tabbas Allah baya da baya da farko baya da farko baya da ƙarshe eh baya da farko baya da ƙarshe baya da farko baya da ƙarshe to sai ce wal fana'u E, ita alhudusu a kishiya ce ga wace sifa cikin salbiye da aka ambata alƙidam da aka ce abu kaga yana da farko to kaga ba ƙadimi ba ne kenan ko ya ce ƙadimin ne kuma kaga ba ya da farko walfana'u da ƙarewa shi ma mustahilun anillahi ta'ala korare ne ga Allah shi ma ba za a ce ga lokacin da Allah maɗaukin sarki a wato zai ƙare ba an gane shi kuma kishiya ne gami albaƙa'u ko wanzuwa wanzuwa eh to kaga su waɗancan kishiyoyi ne waɗannan su ne kishiyoyi ga waɗancan walmu masalatu da kamanceceniya da halittu shi ma mustahilun anillahi ta'ala ƙurare ne ga Allah shi kuma almumasala kishiya ne ga almukhalafatu ko yawa duk sanda aka ce wane ya saba maka zato kaga ba kamanceceniya ko abu kaza bai yi kama da kaza ba to kaga ya saba masa walifti ƙaru da bukata eh mustahilun anillahi ta'ala wanda mun faɗa cewar da suka yi alifti ƙaru su ce ya koru ga Allah to su ba suna nufin bukata ta abin nan ba suna kore abubuwa guda biyu ne eh, suna kore mahalli da mukhassis eh, mana Allah bai da bukata da wani zati da zai tsayu da shi shine mahalli sannan bai da bukata da mukhassis shine wanda zai samar da shi to amma kuma ƙarƙashin haka sai suka kore hatta mahalli na hissi wancan mahalli na ma'anawi suka kore shi to shi ma na hissi ɗin sai suka kore shi e suka kore ma Allah uluwi saboda in aka ce Allah ya ɗaukaka a sama to su suna ganin kamar Allah ya buƙaci ita zuwa ga saman kenan in aka ce Allah ya istiwa'i ga al'arshi kamar ya buƙaci ita al'arshi ɗin to haka suka yi ta ƙaddara abubuwa eh wanda kaga duk wannan kuskure ne eh dan ya ce ya istiwa'i ba shi ka nuna dan ya buƙata yana nuna kawai kamalan kudurarsa da iko saboda shi fa'alun ne lima yuri yana aikata abin da ya ga dama washariku da abokin tarayya to alifti ƙaru kishiyarsa shi da mi alkiyamu bin nafs ko algina'u duk suna ambata washariku da abokin tarayya shi ko mustahilun anillahi ta'ala ƙurare ne ga Allah ko? ya koru ga Allah. To, anan ita ta uku da ya ce mustahilun akwai ɗan gyara, inda in mun duba almumasala mu'annas ne, to ya kamata ya ce mustahilatun sai a ƙara ta'un gaban ita lamun ɗin. Eh, tunda almumasalatu kaga ai mu'annas ne, ko? Shi yasa ga shi nan da ma ta'un ɗinsa. e ta abin da yake daidai al'irabi shine a ce mustahilatun ita ɗin mumasala korariya ce ga Allah ta koru ga Allah amma sauransu al'adamu alhudusu alfana'u aliftikaru ashariku kaga duwa yan na yin zakarai ne ko? kaga su ce wadda ya yi mustahilun mustahilun mustahilun shi daidai ne al'irabi amma ita almumasalatu abin da yake daidai a ce mustahilatun kurariya ce anillahi ta'ala to washariku shi kuma da aka ce kurare ne ga Allah shi kuma kishiya ne gami alwahadaniyatu ko kadaituwa kadaituwa duk da su tarayyan da suke nufi a nan a ƙoƙari ne har a kore ma Allah gaɓai gaba ɗaya eh yadda za su ce zatin Allah ɗaya ne haka su aurinsu komi na Allah ɗaya ne shi yasa suka kore ma Allah hannu da suna cewa Allah ba gaɓai ba ne murakkabai ba arad ba ne ba jisim ba ne ba kaza ba ne ba kaza ba ne to har suka fada cikin wannan abin suka kore ma Allah hannu suka kore ma Allah kaza da kaza abubuwa da yawa mm. to wannan shine amma su halis sunna in suka ce asharik suna nufin a ta fuskar bauta ba wani wanda za a hada shi da Allah ta fuskar bauta ko a hakikanin sunayensa ko sifofinsa iya abin da shi su ahli sunna suke faɗa kenan ko da an samu tarayya wajen suna kila Allah ya sifanta kansa cewa shi mai ji ne mai gani to dan ya ce kuma dan adam ya halicce shi shi ma yana ji yana gani to wannan baya nuna tarayya a haƙiƙa sai dai kawai tarayya a suna an gane abin da ake kira da alishtiraku fil musamma fit tasmiya la fil haƙiƙa ba wai ganin ɗan adam irin na Allah ba ne a'a to amma su kaga duk ba haka suke ƙoƙarin tabbatarwa ba shi yasa in suka zo su ce ai jin ma na Allah ko magana ta Allah ɗin ga yadda take kaza da kaza ai ba sauti ai ba harafi wai duka dai ƙoƙarin dai kar a ce Allah yana ji ɗin ko yana gani ko yana magana, magana ɗin tun da shi ta ɗan adam akwai sauti akwai harafi. Sun ma'adudadu sifatil ma'ani sai kishiyoyin sifofi na ma'ani, su ma suna da kishiyoyi. Wahiya su ne al'ajazu gajiyawa, shi ma mustahilun anillahi ta'ala ya koro ga Allah wanda al'ajazu shi kuma kishiya ne gami alkudaratu iko kenan eh gajiyawa lallai tabbas su ma ahlus sunna suna kore su ahlus sunna ma gaba ɗaya duk abin da yake na kasu ne ga Allah to jimlatan kore shi suke yi ba sai sun yi wani tafsili ba duk abin da yake fihe na ƙasun wa aibun wa illatun to kore shi suke yi jimlatan so da haka suna tabbatar ma Allah iya abin da yake na kamala da shi sa za ka ga duk sifofin da Allah ya tabbatar ma kansa ko waɗanda manzon Allah ya tabbatar ma Allah to za ka ga sifofi da na kamalai su yan bid'a su ne ke ganin a in an ce Allah na da hannu ai akwai na kasu suke ganin haka ko in an ce Allah ya istiwa'i akan al'arshi ai akwai na kasu ko in an ce Allah na sama ai to kenan ai ai an ce misali sammai din bata kai kursi ba kursi bata kai al'arshi ba ita kuma al'arshi duniya ma gaba ɗaya bata kai al'arshi ba to ya za a yi ita kuma al'arshi ya za ka kwatanta ta da Allah ita ɗin ta kai Allah ne da har za a ce Allah yana kanta to haka za su yi ta falsafarsu haka za su yi ta ƙaddara abubuwansu to kaga duk wannan wahal da kai ne ba a sa su wannan ba wal ikirahu da cilastawa mustahilun anillahi ta'ala ya koro ga Allah Allah babu mai cilasta shi wannan shi ma gaskiya ne shi ma gaskiya ne ba mai cilasta Allah haka ne eh shi ma gaga kishiya ne gami ga irada nufi ko to ka gani ai tabbatar ma Allah al'irada to ya kore masa rashin irada din waljahalu da jahilci rashin ilimi mustahilun anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah shi ma ƙara kishiya ne ga ilimi shi ma ɗan haka ne ai da an ce Allah masani ne to ai jahilci ya gudu babu ma shi bale ka ce a kore eh walmautu da mutuwa ko sai ce me mustahilun anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah shi ma kishiyansa alhayatu ko rayuwa eh lallai haka shi ma Allah ya ba da labari game da kansa wa tawakkal alal to ka gani la ya mutu eh Allah baya mutuwa ya kore ma kansa wannan wasamamu haka da kurumci mm? na'am ai gudan kaji ana cewa mutuwa ka ɗauka hausa eh eh ƙul innal mautal lazi minhu an ce minha to ka gani to shine wasamam shine rashin ji wato kurumci kenan shi ma ya koro ga Allah a ce ai Allah baya ji shi kuma kishiya ne ga as-sami'u ko as-sam'u mustahilun anillahi ta'ala ya koro ga Allah ya koro ga Allah wala ama da rashin gani makanta kenan shi ma mustahilun anillahi ta'ala ya koru ga Allah shi ma assamamu aga kishiya ne ga assamu al'ama kishiya ne ga albasaru gani walbakamu da rashin magana bebe kenan bebantaka shi ma mustahilun ya koru anillahi ta'ala ga Allah maɗauki sarki shi kuma albakamu kishiya ne ga alkalamu magana wanda baya magana shi ake kira abukam eh bakamu din shine rashin magana saboda illa eh to summa adudadul ma'anawiyya sai sifofin su kuma alma'anawiyya kishiyoyinsu wanda mun faɗa cewa surarsa ne ga ma'ani samuwar sifatul ma'ani shi ya haifar da sifatul ma'anawiyya wahiya kaunuhu ta'ala su ne zamuwar Allah maɗaukakin sarki ajizan a ce Allah gajiyayye ne mustahilun anillahi ta'ala shi ma ya koru ga Allah eh su waɗannan kamar yadda su wasu daga cikin su karan kansu al'asha'ira suka ce ai kwata-kwata ba bukata game da kawo a sifatul ma'anawiyya sifatul ma'ani sun wadatar to kaga haka samuwar kishiyoyin sifatul ma'ani to ya wadatar daga samuwa akan sifofin kishiyoyin alma'anawiyya su ba bukatar a kawo su tunda can an kore ma Allah al'ajizu al'ikirahu aljahalu almautu assamamu al'ama albakamu to a sake cewa kuma a'a kaunuhu ta'ala ajizan mustahilun zamuwar Allah gajiyayye ya koru ga to ai dama an riga an kori gajiyan to kaga duk wannan bata lokaci ne irin na irin na su a sha'ira din wa karihan zamuwar haka kaunuhu ta'ala karihan a ce Allah karihan mustahilin to ita wannan ibara akwai gyara a kanta eh mukurahan shine daidai kaunuhu ta'ala mukurahan ala wazni ismil maf'ul wato Allah ya zamo wanda ake tilastawa to shine ya kuru domin ka ce karihun to kaga ismul fa'il ne hmm? ko eh daga kariha ne sai a ce karihu abin bai ma da ma'ana mai kyama don ba za a mace mai cilastawa ba in haka ne sai da a ce mukurihun kaunuhu mukurihan to shi ma anan ɗin kuskure ne eh sai dai a ce kaunuhu ta'ala mukurahan zamuwar Allah wanda za a cilasta ai can za ka ga al'ikirahu ya ce kaga min akaraha ruba'i ne ko waddammu min har ruba'i misli yujibu min ajabar da'i can a mulha to akaraha yukurihu sai a ce ikirahan an gani to ismul fa'il sai a ce mukurihun ismul maf'ul sai a ce mukrahun gani yanzu nan so yake ya nuna cewa ai ba zai yi a ce Allah ana tilasta shi ba wani ya sa shi ya yi abin da shi bai niyya ba shi yake sai ya kore to kaga sai dai ya ce mukrahan kaunuhu ta'ala mukrahan amma aka ce karihan kaunuhu karihan ma'anarsa zama wasa mai kama to ina ma'ana sai zamo daga kariha sulasi kariha karihun eh kaga ba ma'ana ko to yana daga cikin kurakure zai iya yiwa na annusahu ne tunda littafin duk wanda ya gara ma dauka yake ya buga bai neman izinin kowa tunda ba a san mai shi ba amma ya kara abin da yake so eh to zai iya yiwa kuma daga shi mai littafin ne tunda alamu na nuna ba wai wani bijimin malami ba ne an gani wanda ya ƙoshi da karatu shi wanda ya rubuta littafin kuma yadda za mu gani hatta a matsaloli na fiƙihu za ka ga bai da itikani a kansu ƙananan matsaloli waɗanda yan makaranta ke karatu a farko-farko za mu gani tun a farillan sallah sai da ya kurakurai to kaga in mutum zai yi kurakurai a farillan sallah to kaga wannan yana nuna ai ko a matakin ɗalibta ai ƙaramin ɗalibi ne mubtadi'i ne jiddan sosai to zai iya yiwa ya zama kuskuren shi ya yi shi haka ya rubuta abi ne wa kari handin tunda ai haka ya rubuta muku ko to kaga inda kila ba daga gare shi bane da an samu wasu nusakh sun gyara amma mafi yawa ne haka nake ganin sun rubuta shi to kaga an gyara kenan Mm. to ni nau kare hanyarsa Mm. mafi yawa ita ita da ya gani to yana yiwa shi wanda ya buga ya ga gyara sai sai ya gyara eh to wanda ya samai wa muku rahan ya yi daidai wajahilan haka zama wasa mara ilimi a ce Allah ya kasance ba ya da sani ba ya da ilimi to mustahilun anillahi ta'ala ya kuru ga Allah wa mayyitan ko a ce Allah mai mutuwa ne eh a larabci akwai bambanci mai daga kanin mayyitu da kuma eh da kuma me maitun ne ba mautu ba eh yan ce maitun shine wanda zai mutu kenan ba lalle bane ya zan ya mutu din hmm yan ce maitu kuma shine matacce wanda shi ran ya riga ya fita to a ce Allah mai mutuwa ne to mustahilun anillahi ya koru ga Allah ya koru ga Allah. Haka kaunuhu ta'ala a samma, zamuwar Allah a ce baya, baya ji, to shi ma mustahilun anillahi ta'ala ya koru ga Allah maɗauki sarki. Wa'a'ama, kasancewar Allah a ce baya gani, to shi ma mustahilun anillahi ta'ala ya koru ga Allah. Ya koru ga Allah, wa abu kama, ba wa abu kama ba, wa abu kama bin nasubi, shi ma zamuwar Allah a ce baya magana, a ce bebe ne to shi ma mustahilun anillahi ta'ala, ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne ƙarshen sifofi kishiyoyin alma'anawiya, wanda su da kansu su daga cikin al'asha'ira suna ganin ba bukata ba bukata ambace su eh babu bukata sai ambace su kawai ambaton sifatul ma'ani suna ganin kawai a tsaya na da shi yasa mafi yawa daga cikin na farko farkon su to iya waɗannan guda bakwai sifatul ma'ani su kaɗai suke tabbatarwa eh ba sa magana akan asifatul ma'anawiyya ballantana a ce ai za a yi magana a kan kishiyoyinsu eh tunan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi allawazimu ma'ana kishiyoyin lawazimu to kuma su ma su ne za a bata eh dawa kowace sifa sai da suka kawo mata kishiya yadda suka wajabta a tabbatar da ita sifa ɗin to kuma suka wajabta a kore kishiyanta to abinda su ahlus sunna suke cewa a nan shine a asali shi Allah dun na kasu ijimalan ake kore masa duk wani abu na kasu kore ma Allah ake yi ba sai an tsaya ana wani tafsiri Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane eh wannan daga cikin kofar da su al-asha'ira al-maturidiyya al-kullabiyya suka buɗa to wanda shi yasa aka kira su da ahlul kalam sun yi waita magana dangane da Allah ko ba kan nassi ba e dogara ga hankalinsu kawai abinda hankalinsu yake ba su sako to shi yasa aka kira su da ahlul kalam saboda yawan maganar su to saboda haka wannan kenan su sunna suna tabbatar da abin da Allah ya tabbatar abin da yake kuma na ƙasu ne ga Allah to kuma sukan kore masa shi jumlatan eh inda kuma aka samu wani tafsili ko ta'ayini to kuma suna yi kamar can da ya ce wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu to kaga nan korewa ne da kuma can da ya ce wa ma kana rabbuka nasiya eh to duk wannan zaka ga abubuwan da Allah yake kore makansa zaka ga kaɗan ne ne yafi yawaita siffanta kansa da abubuwa saboda in dai ka yi imani da shi kuma ka tabbatar da abin da ya tabbatar ma kansa to an san dama ba za ka yarda da kishiyoyin kuma abin da ka tabbatar ba don bai yiwa ka tabbatar da abu kuma ka tabbatar da kishiyansa tunda abdullani la yajtami'ani duk sanda aka samu kishiyantaka to akan abubuwa guda biyu to ba za su taba haduwa ba to wannan shine insha Allah binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله